أفعال المقاربة يرجح اقتران أوشك عسى بأن وفيك ذكرت عكسا وإن يلي الأولتان مظهرا جربهما أو بهما ارفع مضمرا ظننت وأخواتها مبتدا وخبر ذو نصب بفعل تحويل وفعل قلب ظن حسبت عد ألفا علما خال رأى حاجا خال رأى حاجا وجدت زعما ويقبح الإلغاء إن جاءت أول وعلقت حيث مصدر فصل أرى وأخواتها عد إلى ثلاثة أنباء أرى أعلم نبى أخبروه خبرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan dare mai albarka daren lahadi wanda shi ne daren ashirin da uku kenan ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da goma ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin daidai da za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna a tuhfatul warudiyya wanda babban malami ya wallafa shine abu hafsin umar ibn muzaffar ibn umar ibn al-wardi al-kindi rahimahullah da littafi ko manzuma da ya rubuta takaitacciya akan abin da ya shafi ilimin nahawu wanda wannan darasi shine darasi na tara a cikin wannan littafi mai albarka wanda littafi dai yana nan yana tafiya wanda kusan ma an yi kusan rabi muna fatan allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu a kan ababen da muke karantawa ya kuma kare mu daga kusakurai ya kuma yi muna muwafaka da abin da yake shine daidai to a wancan darasi mun yi karatu akan kana wa akhwatuha da kuma ma al-hijaziyya wanda dukkanin su suna shiga ga al-mubtada da kuma al-khabar mubtada da labari sai su canza masa hukunci da kuma yanayi haƙƙin mubtada da labari kamar yadda muka sani shine kowannensu ya kasance da rafa'a kama idan kana da ita ma da yan uwanta da ma da wanda ake kira da alhijaziyya in suka shiga ga gare su to sai hukuncin nasu ya canza wanda har yau dai darasin da za a ci gaba da shi a yau game da dai shi nawasikh ne nawasikhul mubtada wal khabar wanda malaman nawa suke kira da nawasikhul al mubtada'i wal khabar da suke canza mubtada da labari hukunci wanda su kuma ana kiransu da af'alul muqaraba ayyuka da ke nuna kusantuwar aukuwar hukunci ko kuma wani abu duk sanda ka ga wannan fi'ili ya zo to akan kawo shi ne a siyaƙi wanda ke nuni kan cewa abu kaza zai auku nan take ba da jimawa ba shi yasa aka kira su da af'alul muqaraba eh ayyuka da suke nuni game da kusantuwar aukuwar hukunci to ba duka ba da ya kawo su ba ya kawo mana guda hudu kawai ya kyale saura akwai saura waɗanda bai kawo ba to kamar yadda ya faɗa a sharhinsa wanda aka fi sani wato da sharhubni alwardi ya faɗi dalilin da yasa ya takaita ga waɗannan ayyuka guda hudu bai kawo sauran ba ya ce saboda su suka fi shahara su suka fi yawan zuwa a larabci to illa za mu ga su suna da bambanci da irin su kanan su a fa'alul muƙaraba za mu ga cewa a koyaushe labarinsu yakan kasance fi'ili ko kuma mu ce an da kuma fi'ilin da zai biyo baya gare ta an dinnan mu haffafa wadda muka yi magana a kanta a baya wadda muka ce ko kuma malaye bayani cewa ana iya ɗauke ta da fi'ilin da ke baya gare ta sai a kawo masgari a madadinta irin su an taƙulu misali kabura makatan inna Allahi an taƙulu ma'a kaga an taƙulu eh to ana iya ɗauke an ɗin sai da taƙulu ɗin sai a kawo masgari me yasa shi yasa ake kiranta masdariya bi ma'ana kabura maqatan inda Allah qaulukum zaka iya faɗa haka eh qaulukum ma la taf'alun to kabura maqatan inda Allah to a larabci za a iya faɗa haka to irin wannan ita take zuwa za mu ga kamar yadda misalan da za mu kawo to za ka ga su suke zuwa labarin a fa'alul muƙaraba sannan wani lokaci sunansu yana zamowa na zahir kuma wani lokaci yakan zo babiri za a ambaci ismin zahir sannan a ambaci ayyukan shi kuma su kuma ayyukan sai su kunshi domiri domirin rafi wanda za su yi aiki a kansa wanda shi kuma ya ƙudu alasmin zahiri yana koma zuwa ga wani suna na zahiri wanda ya gabace shi to wannan shine bambancin a fa'alul muƙaraba da kuma inna da akhawatuha دلا التي لنفي الجنس دكانا دا أخواتها دماء الهجازية wayannan su ya ambata game da abin da ya shafi hukuncin mubtada to sai ce yurajjihu tiranu aw shakat asa bi an wa fi kada karabtu ukisa eh a wata nuskan karubat ukisa bi an wa fi kada karubat ukisa ko ukisa wannan guda hudu kenan ya ambaci aushaka inda yace aushakat ya ambaci asa sannan ya ambaci kada sannan ya ambaci karuba karuba bi dhammin ra karuba ake cewa ba karaba ba ba a ce karaba a to wannan sune guda hudu da ya ambata akwai irin su tafiƙa irin su ja'ala duk kage bai kawo su ba irin su halhala duk suna ciki amma dai ya taƙaita ga waɗannan guda hudu ya ce saboda su suka fi shahara kamar yadda za mu gani alƙur'ani ya yi amfani da su to sai ce yurajjahu ana rinjayar da iktiranu aushakat haduwar labarin aushakat asa da kuma fi'ilin asa bi an da harafin da ake kira an da kuma abin da zai biyo baya gare ta mana malaman nahawu sun rinjayar da cewa in son samu ne duk inda aushaka ta zo ko kuma fi'ilin asa ya zo to kabar ɗinsu wayanna fa'al guda biyu to ya kunshi an da kuma alfi'il mudari wanda yake almansub wanda zai zo baya ga ita an ɗin wanda haka aka rinjayar amma kuma wannan ba dole ba ne eh ana iya kawo labarinsu wanda ba an ɗin ba sannan ko ba alfa'ilun mabare ba sai dai wannan marjuhun ne abu ne wanda aka rinjaya shi yasa ya ce yurajjahu ana rinjayarwa kinan gairu haza marjuhun eh menene an ka rinjayar ya ce iktiran haɗuwar aushakat fi'ilin da ake kira aushaka da asa da fi'ilin asa wannan su biyu bi an da harafin an da kuma abin da zai baiwa baya an shi ne alfi'ilin mubare bai ambace shi a baiti ba saboda rura wake in yace zai ambace shi a wannan baiti to baitin zai lalace zai kalle to shi yasa yace an saboda min duk mai karatu ya san an ita kaɗai ba ta tahowa dole sai wani abu ya biyo baya gare ta to da an ce an to ka san cewa lazim dai ta kunshi alfi'ilin mubawar da zai biyo baya gare ta a saboda haka shi aushaka akan ce aushaka yoshiku alwashku daga alwashku alwashku shine alqurbu kusanci ina batar mun gane kamar kace misali aw shakati shamsu an tatlu'a rana tana dab da ta fito ko aw shakati shamsu an taghruba rana tana dab da ta buya shi yasa aka kira su da alafalul makaraba kusanci kusanci shi yasa hadisin da muke karantawa a cikin al'arba'un an-nawawi hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya me yake cewa ko ba haka ce ba eh hadisi an gaje me farkon hadisi waye rawil rawil hadisi wane ne rawil hadith subhanallah al-arba'un an-nawawiyya kuma ha ha waye rawil hadith inna al-halala bayyin wa inna al-harama bayyin ha eh معاذ بن جبل ina wani to eh abdullahi da abbas ina wani eh kai ma ka bi shi to shi kenan annoman bin bashir sai ina wani abdullahi dan masaud da an samu riwaya kusan nawa kiya kenan dole kun ga guda an daidai ko ko kuma ya zan duka ma ba daidai ba ne kun ga akwai matsala ke al'arba unan da ya kamata eh wanda ana karantarwa islamiyya shine matakin farko wasu an tsaya ana wani hmm? an tsaya ana wani abin nan ko za ka ce wani abu malam to shi ke nan wannan dai yana da kyau duk abin da za ka karanta to ka tsaya ka kiyaye shi kuma yan kananan littattafan nan mu daina rena su eh mu daina rena su mu tsaya mu yi ta hakikin su mu fahimci abin da suka kunsa kuma mu rike su domin daga manya ne ake ɗebo abin da ke cikin manya ana rubuta su to in ka tsaya ka kula da wayannan kananan duk sanda ka shiga manyan sai ka ji sauki sai ka ji sauki to shine hadisi na nawa eh shi ne hadisi na nawa sha hudu sha ɗai sha hudu ko sha biyar lalle ya kamata a yi muraja da yake ba mai yawan ba da misali da shi shi yasa kila ba a kula da shi ba eh su za mu dinga ɗauko hadisan da ke ciki ana kafa ana istishhadi da su tunda gashi faɗin sunan rawi cikin sahabbai abin da ya kawo saɓani sannan an kasa tantance hadisi ko na nawa ne to ciki a in ba ya ruwaito shi malaman hadisi al-bukhari da muslim kai ma ka bi shi muslim to ina wani eh to kun ga akwai matsala ne yanzu kenan in littafin ya bata ba mu iya rubuta shi a nan koko ba na da a ce ya bata kenan ba za mu iya rubuta shi ba a ce an neme shi kasan nan babu shi kuma mu ake son mu rubuta shi to tun da ba karatun hadisi muka yi bari mu aje wannan eh mahallin shahid annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa Allah madaukakin sarki ya bayyana halal ya bayyana haram wa bainahuma umurun mushtabihat akwai wasu al'amurra masu shubuha masu rikitarwa su tsakanin halat da haram suke ba sa cikin haram ba sa cikin halat shi yasa aka kira su da mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas annabi yace da yawan mutane ma su san su da yawa kina wanda suka san su yan kadan ne to malamai suka yi ta sabani su wane ne kadan din nan ko suka ce malamai arrasikhuna fil ilm eh malamai waɗanda suka kahu suka ginu suka girku a cikin ilimi suka samu subut suka samu ar-rusukh ar-rusukh ilmi suka samu al-bina'u ilmi to su kaɗai ne suka san wayannan abubuwa su kaɗai suka san waɗannan abubuwa kuma wannan hadisi yana nuni kan cewa ba su da yawa tunda ya ce la ya alamu hunna kasirun minan nas da yawan mutane ba su san su ba kinayen kwarori ne suka san su ba to sai ce famani taqa shubuhati duk wanda ya kiyaye kai ne da wayancan abubuwan da aka faɗa idan ya zan shi bai shiga cikin wayanda suke da ilimi game da su ba shubuha ashubuhat faqad istabara li dinihi wa irdihi to ya riga ya kare kan addininsa kuma ya kare mutuncinsa kenan kutsawa cikin shubuhohi a shubuhat abubuwan da suke masu rikici kai baka san hukuncinsu ba ba ka da ilimi game da cewa halas ne ko haram ne matsala kaza to karka shige ta shiganta zai taba addinin ka kuma zai taba mutuncin ka wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram duk mutumin da kuma ya maida shubuhat ban abin wasa da ya ga shubha ya kusa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai auka a cikin haram dan wata rana zai fada abin da yana tunanin kila halatta ne ashe ba halatta ne to shine sai annabi ya bada misali ya ce kan ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi misalin shi kamar misalin makiyayi ne yana da dabbobinsa yana kiwo sannan ai masa iyaka da wuri kaza shine alhima abin da yake iyaka tsakanin inda an ka yarda ka ka isa da inda kuma ba yarda ka shiga ko kuma wani wuri da aka killace aka ce ba a yarda ya shiga ciki ya kiwo ba to ana kiran wannan da alhima wurin da aka tsari to shi kuma bai da wurin kiyo sai wannan wurin to shi ne annabi ya ce yushiku an yarta a kai yana kusa ko ga wata rana ya shiga ciki ya yi kiyo inda bai ba zama wurin nan ba to shi an misalin mutumin da yake shiga cikin ashubuhat ko al-mushtabihat dab yake da ya fada cikin haram in dai bai bar shiga cikin wa'annan abubuwa to kun ga mahallin shahid an yarta yushiku sai ka kawo wannan fi'ili na aushaka min aushaka yushiku saboda haka yushiku fi'ilun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih لتجرده عن الجازم والناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر شيني اسمه شيني سنة شيء شكر وفاعله ضمير مستتر فيه أه؟ جوازا تقديره هو يوشك هو شيني الرأي kunga sai da aka ambace shi shi yasa nace muku dama sunanta ko sunan wayanna fa'al to sai an samu ismu zahiri ya gabace shi ya gabace fi'ilin shi ko fi'ilin sai ya kunshi zamiri wanda zai komawa ga shi sunan na zahiri saboda haka kan ra'i shine an ka boye cikin yushiku ay yushiku ra'i an yarta'a fi saboda haka an da yarta a wannan jimla ɗin da abin da ta shiga a kansa na alfa'il mabari wanda yake almansu bi an to fi mahallin nasbin khabaru yusuf shine labarin yusuf wancan zamiri shi kuma shine ismu yusuf wanda aka boye na huwa din allazi ya'udu ala ra'i to shine malam yake cewa malaman nahu sun rinjayar da cewa labarin wa'annan ayyuka guda biyu da aushaka da asa ya kunshi an da abin da zai biyo bayan da shi yasa aka ce an yarta ba a ce yushiku yarta fihi ba duk da yan faɗi haka ya halatta amma dai ha za marju kamar yadda muka ba da misali a ɗazu aushakati shamsu an tagruba to kuma in ka gara ma kana ya cire an ɗin sai ka ce aushakati shamsu tagarubu tagarubu to amma ka ce an tagaruba huwar raji ka cire an to ha za mu rijo shi sa za mu ga hatta kun ga wannan hadisi ke hatta waƙoƙi na larabawa na al'uda ba akan wannan babin suke ba a cika shafe ita an ɗin ba abu ne wanda yake kaɗa kamar yadda wani mawaki yake cewa ko wani adibi wani sha'ir yake cewa walau su'ilan nasu turaba la'aushakum idza qila hatu idza qila hatu an yamallu wa yamna'u إذا قيل للناس لو قيل للناس لو سئل الناس فيه لو سئل الناس التراب لأوشوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا wai abin da yake cewa shi fahimta ta da mutane in dai za ka roƙe su to ko da ƙasa kake roƙonsu yau ka roƙa gobe ka roƙa gata ka roƙa kullum kai ta roƙo to da wata rana in ka zo roƙo sai sun ce kai ba mu ba su kasa fa wadda kawai ɗiba ɗaya zai yi ya baka ba tashi ba ce ba sayanta ake yi ba kuma ba sai ya yi wata wahala ba domin babu ya wala ke da kana roƙon kuɗinsu eh ko ko ba ko ƙasa kake roƙon mutum wata rana sai ya ƙosa sai ya ce kai na gaji da Allah ba ni dai ke bayarwa ba je wajen wani shine lausu ilan nasu turaba la'aushahu da sun yi kusa kun ga la'aushahu idza qila hatu an yamallu kun ga an yamallu an yamallu shine khabaru aushahu din da ya ambata aushahu wa jama'a shine zamirul fa'il يعود على الناس لو سئل الناس مفهوم هذا to ya halatta inda ya ga dama yana iya shir'an din sai ce law sa'ilan nasu turaba la aushaku idza qila hatu yamallu wa yamnau ba dan baitin ya kalle ba ya halatta a karanta baitin haka to amma an ga karanta shi haka baitin ya lalace eh to wannan abin da ya shafi aushakat ke saboda haka zaka iya cewa misali yushiku yushiku zaidu an ya kaduma ai zaidu yayi kusa ya dawo da tafiya to zaka iya cewa kuma ka cire an din yushiku zaidun ya ƙadumu yushiku zaidun ya ƙadumu ai zaidu ya kusan dawowa to amma sa an ɗin to shi ne mali ya ce maka huwa yawwa shi an karin jayar to sai a sa wanda aushaka ya zo a ƙura'ani wuri nawa ya zo a ƙura'ani ko aushaka ko yushiku ko wani dai wani abu mai kama da wannan babu shi a ƙur'ani duk yawan ƙur'ani ya ce babu aushaka babu yushiku ba yushiku ba yushiku eh to ina yushiku yake la la yushikanna Allah an yab'atha alaikum azaban min fawqikum to ina wani wuri ina wani wuri wuri nawa aushaka ko yushiku yazo a Qur'ani an samu wuri ɗaya kacal eh a to wasa ne ke na hadda Qur'ani sai yana da kyau a ƙara komawa a duba a gani nawa ne eh malamai sun ambaci adadin abin da lafazin ya zo to abin ko muna nawa ne in ya dace da abin da malamai suka faɗa shi ke yanzu kun kawo guda zai yi a ce shi ɗaya ne akwai wani ke to sai a sa a sa ita ma min afa'alil muqaraba min af'ali muqaraba shi ma kada ya ce wa asa zaidun an ya koma zaidu ya yi kusa ya tashi nan ba ta fata ba ce karka ce yana tsammanin zaidu ya tashi la asa zaidun an ya koma saboda haka asa ɗin nan ba kala ɗaya ba ce akwai inda za ta zo da ma'anar fata ko tsammani akwai kuma yadda za ta zo da ma'anar kusantuwar abu na fatar kun fahimta ina ne ta zo da ma'anar tsammani ko fata na yi ta zo a ƙur'ani ina misali eh a wannan ba ta tsammani ba ce a ba ta tsammani ba ce eh fahal asitum fahal asitun ko asaitun ko ce kira akwai ya sheka ko ba ka karatun kira'at fahal asitun an in tawallaitun an tufsiru fil ardi to wannan ta tsammani ce eh amma asallahu wannan ta kusanci ce fa asallahu ayyati bil fath Allah ya yi kusa ya zo da mi fatai ya zo da nasara nan karkace ana tsammani a'a Allah ya yi kusa eh to ina wata ayar eh asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walad to shi ma wannan asa an yanfa'ana yana kusa ya amfane mu in muka rike shi muka yi masa tarbiyya ina wata ayar نعم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم wannan yayi wa na wata kuma eh to yayi ina wata a sa'in ya guda ga duk taraba to ina wata tsarar bufin a tsarar buna ya yi an yi zilaru ka gani an kawo to ina wata kuma to duk inda kaga irin wannan asa asa kakka fassara ta da tsammani kusanci Allah ya yi kusa shine fassararta ba wai ana tsammani ba kakka fassara ta da ma'anar la'alla eh mun san ma'anar la'alla ko yawwa kar eh na'am mm mm ni kake son kace ba ta ci ashku da min shikaya ba ta ci asa asa muke nema sun kare to duk inda kaga irin wannan asa ɗin in banda waccan da muka kawo fa'ala asaitu in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u hamakum to ita wannan ta tsammani ce amma duk sauran asa asa asa asa asa ɗin nan da kuke gani to min min min afa'al muqaraba ba na tsammani bane ba na fata bane yadda da yawa wasu masu tafsiri zaka ji haka suke fassara to wannan raunin lugha ne da raunin nahau da rashin sanin larabci kawai shi ke nuna maka rashin sanin larabci to zai haifar maka da ka fassara kalma ma ba daidai ba to sai fi'ili na uku wa fi kada ita kuma fi'ilin kada da karubat da fi'ilin karuba ukisa shi kuma an akasa hukuncin wa'ancan ma'ana su cire musu an su kuma shine arraje a kawo su ba da an ba to huwar raje a kawo su eh misali kadati shamsu tatlu haza huwar raje da ka ce kadati shamsu an tatluwa to cire an ɗin huwar raji kunga aka san mi aushaka da kuma asa to na misali wannan ƙura'ani hmm? kamar fata Allah ta'ala ya kadu zai tuha yubi walau lam tamsashu nar kaga ba ce ya kadu zaituha an yudhi'a ba sai aka ce ya kadu zaituha yudhi'u kaga ba sa saboda qur'ani dama in zai kawo abu yakan kawo abin da yafi karfi a harshen larabci to ina wata aya eh يكاد المرء نعم تكاد تميز من الغيظ نعم ياي ina wata an kawo ya gado albarku to sai mi kadu ya kununa alaihi liban to sai mi kuma ina wata kun ga dubba an an ina wata aha kun shuru to mu je ga karuba karuba wai ta ko idan ta zuwa qur'ani karuba eh misali karuba zaidun an yaquma zaidu yana dab da ya tashi ko karuba zaidun an ya jalisa to kuma kana iya cira an ɗin ka ce karuba zaidun ya ƙumu ko ya jilisu haza huwar rajihu ina karuba ta zo eh a ƙurani karuba ya sheikh ba bilka ga ta nan rubuce kaburatu ne ya shi kaburatu karuba muke nema ina karuba ƙurani babu ta eh ko sai nazari kar a ce babu kuma a kawo kuma mutum ya yi tsuntsuru ko karuba ko ya karuba ko duk wanda ka kawo na'am wa karuba kara kubara karuba muke ne ba ba kubara ba kubara ba na'am kun san nanu nakhdumul qur'an qur'ani muke wa hidima eh to shi yasa kuka ga muna matsa ga alqur'ani to da shine almaqsud ka san nahu san larabci don ka yi wa alqur'ani hidima kina ita babu ta mu tsallake ta eh ko abi bashi to bari mu wuce tunda kun ce babu wa in yali ko wa in yali al'awwalani a wata nuskan a wata a wannan nuskan kuma al'ulatani duka daidai ne wa in yalin awwalatani ko awwalayani duka ya zo a nuskohi to idan su na farko guda biyu suka biyo bayan muzharan suna abin bayyanawa su wanne ne na farko yawwa aushakat da kuma asa to duk sanda kaga ɗaya daga cikin su ya biyo bayan suna na zahiri to ga hukuncin da za a yi shine yace jarridhuma in kaga dama ka cire musu domiri na rafa'a aw bihima in ko kaga dama da su fi'illan guda biyu irfa kai raf'a mudmaran ga damirun raf'i da yake tare da su in kaga dama ka jingina su ga damirun raf'i in kaga dama ka tube su daga damirun raf'i ko ne kana da zabi misali kana da damar ka ce asa zaidun an yaquma asat hindun an taƙoma an gani a ba wadda take so in kawo ba zaidun asa an ya kuma hindun asat an taƙoma kunga zaidu ya gabata sannan asa ya biyu hindu ita ma ta gabata sannan asat ta biyu haka azzaidani asa ya an ya kuma asaya sai ka sa alifu tasniya abdami damiru tasniya az-zaiduna asau ko asau an yaqumu zaidu da yawa sun yi kusa su miƙe to kana da damar kai wannan shine ma'anar wa in yali idan al-awwalatani na farkon nan guda biyu suka biyo bayan muzharan suna wanda yake na zahiri sai da ka fara ambata suna na zahiri sannan ka ambace su to in ka ga dama jarridhuma ka tuɓe su daga zamirun raf'i wanda zai komawa ga wancan suna na zahiri in kuma ka ga dama aw bihi marfa mudmar in ka ga dama kuma ka yi raf'a da su ga zamirun raf'i shine misalin da man ka bada zaidun asa an ya kuma kaga asa akwai takalilan zamiri na huwa wanda zai koma ga zaidu hindun asat an taquma kaga hindun ta gabata sannan asat to akwai zamiri na hiya wanda shi yana komawa zuwa ga hindu haka na azzaidani kaga suna ne na zahiri tasniya ko asa ya bi zamiri tasniya su su biyu sun yi kusa an ya koma الزيدون عسوا بالسين بعد صادم عسوا أن يقوم to shi yake nufi da aw bihi marfa mudmar in kai haka to sai ya zan in ka zo lirabi zaka ce zaidun ismun ne marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufradun ko asa menene من أفعال فعل كم ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف يتعذر تحريفها سيكتي وفاعله كغرامة وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على الزيت وهكذا كيغا hindun asat eh haka za ka yi ga azzaidani asaya haka za ka yi ga azzaiduna asau biwawil jama'a wanda shi ke komawa ga azzaiduna ne to in kaga dama duk kana iya share zamirun rafi sai ka ce zaidun asa an ya kuma hindun asa an ta kuma azzaidani asa an ya kuma azzaiduna asa an ya kuma sai ka raba fi'ilin nasu da zamirun rafi to shi da abin da yake nufi kana da wannan kana da wannan dama to sai zanantu wa akhawatuha sai zanna akwai wani fi'ili da ake kira zanna da yan uwanta ita ma dai tana shiga ga al-fi'lu al tana shiga ga al-mubtada wal khabar tana shiga ga mubtada da labari mubtada'un wa khabarun zu nasbin بفعل تحويل وفعل قلبي ما لاتي مبتدا كاغا مبتدا وخبر ده لبارين سا ذو نصب دكان سو ما ابوتا نصباني ما ابوتا نصباني yace bi fi'ilin amma fa ba haka kawai ake musu nasaba ba da wani fi'ili da ake kira tahawili fi'il tahawili fi'il tahawil shine fi'ilin da zai canza labari zuwa ga wani abu sannan wa fi'ili qalbin da kuma fi'ili wanda shi a zuciya yake akwai wasu ayyuka da ake kira af'alul qulubi su cikin zukata suke kenan muna da af'alut tahawil irin su sara irin su ja'ala duk wa'anda ana kiransu irin su ittakhaza ko ittakhiza duka wa'anda ana kiransu da af'alu at-tahwi mayar da wani abu zuwa ga wani abu kamar fada Allah ta'ala wattakhadha Allah Ibrahim khalila to karkace Allah ya rike annabi Ibrahim masoyi madaɗayinsa a Allah ya mayar da annabi Ibrahim madaɗayinsa shi ne ma'anar aya ba ta riko ba ce ba ta riko ba ce ba ta a khastu ba ce misali ga ce a khastul kitabu ba irin ta ba ce ita haza ne wannan ita haza yadda ake cewa ittihazan ba na akaza ba ne akaza ya akuzo akazan daban ne kun gane bambanci ko to wattakaza Allah Ibrahim khalila Allah ya mayar da annabi Ibrahim masu saboda haka wattakaza anan fi'lu tahwili fi'lu at-tahwil shine mayar da abu bayan da ba haka yake ba zuwa ga wani abu na ina ba kun gane eh to kun ga akwai matsaloli ko to kun ga ana yin kunka dibi wattakaza Allah kun ga akwai Ibrahima kuma akwai Khalila to da Ibrahim da Khalil Ibrahim mubtada ne Khalila labari kun ga dukkanin su ayi musu nasaba to shine abin da malai yake nufi ana mubtada'un wa khabarun zu nasbin dukkanin su ma'abuta nasba ne nasba zaka yi musu bi fi'li tahwilin amma fa da fi'ilin tahwili da fi'ilin da fi'ilin tahwil kun fahimci wannan to ina wani misali a qur'ani na fi'ilin tahwili banda wata kaza ga sunan da yawa a qur'ani eh banda wata kaza eh ittakhadhu ahbarahum arbaban min dunillah to ai wanda mun ka kawo ne ustazu ka kawo wani fi'ili eh duk fi'ili ɗaya ne a ba a canza ittakhadha a kawo wani fi'ili eh to a kawo na ja'ala a kawo na ja'ala ba ita ba ce wannan wannan ba ta tahawili ba ce ita a ita da ba ta banta ke yashe eh akwai ja'ala ta ma'anar sanyawa a sanya wani abu akwai ja'ala ta ma'anar fara wani abu akwai ja'ala ta ma'anar canza wani abu to ita muke nema ta canza wani abu zuwa wani abu misali barin baku misali kamar ka ce ja'altu zaidan qa'iman na mayar da zaidu a zaune ba wai na sanya shi a zaune ba an fahimta to irin ta muke nema wa ja'altu lahu malan mamduda kaga waja'altu lahu malan mamduda eh ba wai na sanya mai dukiya a a eh na mayar masa dukiya mamdudan abin kai kullun karuwa take to karka fasara da ma'anar sanyawa ba ita take ba to ina wata eh akwai wannan aya Qur'ani ko dai wa mahattu lahu wa mahattu lahu zabida ire waje Allah to a kawo wata nan mhm Qur'ani muke ya Sheikh wa Na'am, wannan ta yi, waja'alul mala'ika, ka gani? Al-mala'ikata shi ne mubtada, kaga ya zo mansubu, ina fa shi ne labari, ina wata? Na'am, waja'ala shamsa siraja, ashe Allah, to ya za a fasara? Eh? yamma yadda rana fitila ba ya sanya rana yamma yadda rana fitila haka za a fassara وجعل القمر فيهن نورا سنة دي القرآن نعم وجعلنا نومكم سباتا جيد ياي ايه بجا زكي منك sanya kwananku a'a muka mayar da baccinku ya zama hutu mayarwa ne to wannan ke yanzu dai kun fahimci abinda malam ke nufi to wa fi'il qalbi sai fi'ili na biyu shine fi'il qalbi fi'il qalbi shi kuma kamar irin su zanna irin su hasiba irin su adda irin su alfa irin su alima irin su khala irin su ra'a haja wajattu za'ama duk waɗannan afa'al qulubi abin da yasa ka kira su afa'al qulub saboda suna da alaka da zuciya zanna zanna daban-daban ce akwai zanna da ma'anar ittahama tuhuma to ba ita ake magana ba ba ita ba ta tuhuma ake magana ba sannan akwai zanna da ma'anar iddi'ai kawai kai da'awar abu bila hujja to ita ma ba ita ake nufi ana nufin zanna wadda adda ma'anar yaqini ba zato ba wadda adda ma'anar yaqini kana da tabbacin kaza haka yake kun fahimci wannan ina misalin ta qur'ani eh wa annahum zannu kama zanantum Allah ya ba sallahu ala wa zanna annahu al-firaq na'am eh وظنوا أنهم مانعتهم مانعتهم حصول حصولهم كم تو ina wata وظننتم a'a wannan na tuhuma ne yazunnu an yuf'ala biha tazunnu ne ko eh ya shek ya gura bata gurani tazunnu an yuf'ala biha faqira na'am wa anna zananna allan taqula al-insu to duk wannan zanna zanna da kun ka kawo da ba na tabbas yaqini ake fassara su kaga fassara su da ba na zato eh wa zanna annahu al-firaq ya tabbatar da cewa sai ya rabu da duniya to abinda ake nufi ke amma wazanantum zannan sau wannan tuhuma ce kuka yi zato zato wanda yake mummuna to kaga ita daban take daban daban take to sai na biyu sai hasibtu shi ma hasibtu ba wanda adda ma'anat zannan eh a'a hasibtu na ma'anar yaqini ina da yaqinin kaza haka yake ina misalin sa qur'ani a'a eh wannan na nazato ne ya she eh aza hasibtu wannan nazato ne ya she wa hasibu allan takuna fitinatu eh wa hasibu allan takuna fitinatu to ka gani eh suka tabbatar da cewa wai babu wata fitina to wannan hasiba anan na ma'anar yaqini ba tuhuma ake ba zato ake ba ina wata irin ta eh ya sabu an an ne eh akhlada ai ba zato bane yana yaqini shi a daukar sa yau yana da yaqinin dukiyarsa za ta dawamar da shi ya zaban to ina wata wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a to shi ma wannan yaqini ina wata hasiba mun kawo ta nam ina wata misali kama ka ce hasibtu zaidan aliman ni na tabbatar da zaidu malami ba na zato bane ba tuhuma bane haka hasibtu amran jahilan na tabbatar da amru jahili to wannan min af'alil qulub duk sanda hasiba ta zo da ma'anar da ta zo da abin nan daga cikin ayyuka afa'al qulub to tana da ma'anar yaqini ba zato ba na'am eh a wannan zato ne tsammani sai adda adda ba ta ma'anar lissafi ba akwai adda ya uddu a adda ta ma'anar yaƙini misali adattu zaidan alima ni na san zaidu malami ne ba ta lissafi ba wannan ta zuwa ƙura'ani? eh ba ta tanadi ba ya shek wannan ta alistidad ba ita ba eh lissafi ne wannan ya shek to a kawo wadda ba zan lissafi ba waddu ina adda ciki adda muke nema adda to babu take nan sai alfa alfa ba ta ma'anar wajara ba akwai alfa ta ma'anar wajada eh ya samu kaza alfaitu kaza misali alfaitul fulus na samu kuɗi ba wannan alfa ba alfa ta ma'anar yaƙini ina ta zuwa ƙur'ani innahum alfau aba'ahum to irin da ake nema an gane alfau aba'ahum wa allafa ba ta talifi ba ya shirka ba ta talifi ba eh ma'ana su sun dauki iyayensu akan daidai suke shine ma'anar wa alfau aba'ahum shi ne abin da aiki nufi to ina wata alfa yunus to sai alima alima alima kashi-kashi ce akwai alima ta ma'anan ya sani alima kaza ya san kaza an fahimta akwai alima ta ma'anar yaƙini to ita ake nema ba ta ilimi ba ba wadda ka sani ba eh wala kad alimu laman ishtarahu ma lahu yawa to wannan alimu ba na sani bane don kaka ce sun sani a suna da yaqini wala kad alimu laman ishtarahu suna da yaƙinin duk wanda ya sai sihi malahu fil akhirati min halak baya da wani rabu a lahira to ina wata alima da ma'anar yaƙini hmm eh wa alimu wace sura ha eh علم أن سيكون منكم مرضى علم yawa ya tabbatar da cewa cikin ku akwai marasa lafiya ba wai ya sani to ina wata alima alima Allahu annakum kuntum taqtaluna anfusakum fataba alaykum eh to shi ma wannan da ma'anar yaqini eh ina wata alima kamar ka ce alimtu zaidan alima ma'ana na ba na sani ba na tabbatar da zaidu malami ne ina da yaƙini to ina alima alima ko alima duk ta ƙari ba ta ilimi ba kaka kawo ta ilimi fata ba alaikum to ina wata alim Allah annakum yawa to ina wata sun kare a'a ba ita bace ya shege eh wai ba wannan ta ilimi ce ya shege alima bi ma'anar aikana muke ne aikana ya tabbata ku bambance akwai akwai alima bi ma'ana arafa ya sani akwai alima bi ma'ana aikana to ita muke magana ana koko ta ilimi ne kun ga sani eh wa alamu nan ta ilimi ta ai ku sani eh ba ta yakini bace to sai kala خال خاء بالخاء بحابة حاء دبن خاء دبن to khala khiltu zaidan aliman ko qadiman ko muntaliqan ba ta ba khala da ma'anar zato ba khala da ma'anar aikana ya tabbata wannan da zuwa qur'ani khala ko khil khiltu misali ko khiltum ko ya khalu bai zuwa qur'ani ba to lalaba an ba da ajiya eh kowa ya lalaba eh misali khiltu hindan qa'imatan kaga ce zato ba ta zato bace da ra'a ra'a akwai ra'a da ma'anar ya gani da ido basuriya ke akwai ra'a kuma da manar aikana ra'a ya gani da zuciya ba da idanu kamar faɗin mawai ra'aitun laha akbara kulli shai to ya za ka fasara ra'aitun laha akbara kulli shai ba wai ya gani ba ya tabbatar da cewa Allah shi ne sama ga komai ya fi komai girma kun shiru kamar bada Allah ta'ala innahum yarawnahu ba'iran wa narahu qariba to ai ne. wannan yarawnahu na yaqini ne eh a wannan ruwaya ce basaliya ya ce ina wata ra'a eh a wannan duk basaliya ce kamar da Allah ta'ala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil eh ai ba ana nufin wai baka gani ba a in kai haka baka da larabci ba gani yake nufi ba don ko da aka yi ayi annabi baya duniya ma ko da aka yi qissatu ashabil fil ai a shekaran ne aka haife shi to yaushe kuma za a zo a ce bai gani ba alam tara kaifa alam tara ila al malai min bani isra'ila tayi ina wata? a wace sura? yawwa suratul mujadala to ina wata? eh ta yi ita ma suratul bakara ina wata aya? bayan mun kawo ta eh ara idan lazi ka zubidi wannan ai ru'ya ce basariya mun kawo ta dazu ita aka fara kawo ara'aita allazi yukazzu bi dini wannan ru'ya basariya ce gani ne ba yaqini bane eh eh an kawo ta eh ru'ya basariya ce ya shek wayan na a zamanin annabi sun kare alam tarau ru'ya ce basariya ya shai ba ku gani ba ku duba ku gani kai ina wata samma ne ko wai za ra'aita wa mulkan kabira to wannan wace irin roya ce basariya ce basariya ce saboda abin zai faru a aljanna ta gani ce na ido ina wata a mun kawo ta da ta illaha ya ce kul aha ara wannan ma'anar labari ku bani labari ai akhbiruni shine ma'anarta mhm ku bani labari abdan ru'ya basariya ce ya shek da Abu Jahal aiki to annabi ai ya ganshi aha aha أرأيت إن كذب وتولى أخبرني إن كذب وتولى نعم dai bakara kenan to ina wata eh wannan ru'ya basariya ce sun kare kenan to sai haja haja eh haja ya zo kura ba ta ja ba ta mujadala ba ya she eh akwai haja ta almuhajaja jayayya to ba ita ake magana ba haja ta ma'anar yaqini yana da yaqini mhm kun shiru mhm babu ta qur'ani to a shi ne larabci a ta jayayya ta wani ta mukabala ce to a shi ne larabci a kawo ibara tun da babu ta a ƙura'ani a shirya jimla mufida amma ba wadda addara kaka kara ka wadda addara kaka hajja eh eh hajautu eh eh aliman yayi hajautu zaidan aliman yayi kyau na tabbata zaidu malami ne to a kawo ta jumla ko haja hajautu za a ce tunda alimi bilwawi eh yawwa yayi hajautu zaidan muntalikan sun kare to sai wajattu ba mai ma'anar asaba ba eh ba ta ma'anar wa wajadu ma'amilu hadira to ba irin ta ba wajada ta ma'anar yaqini eh ya sami mata ba irin ta ba irin ta ake bukata ba eh eh ba irin ta ba wannan ta samuwa ce babu ta da bambanci kamar ka ce wajattu alfulus na samu kudi babu ta ƙura'ani نعم ووجدك ووجدك عائلة فهكذا تبي جيجي تقول فسلامنا eh shina ya fassara ayin wa wajadaka a'ilan muna da yakini wawa jaraka island ba gana me ma'ana wawa jaraka to kenan ba ta yakini ba ce da ka ce mun ka same ka to za ka daga yakini me ma'anar aya ni Allah ke nufi da wannan aya ta yaƙini ce ba ta samu ba ce ta yaƙini ce tun da waya halicce shi ba Allah ba to kuma za a ce muka same ka wa waje raka ailan fa'agara me ya fassararta eh eh ko yi shiru ba ita bace bari a gama wa waje na ka ayyala ba ga rashi mun gama da waje eh wa waje daka me ma'anarta me fassararta to abinci ku fassara wannan aya eh abinci ku fassararta sai za'ama ta ƙarshe za'ama ba ta ma'ana yadda ya yi ba ta yi ƙini ita ba ba irin su za'amar lazina kafaru eh ba ita ba kamar faɗin wani mawaƙi yake cewa yake ba da labarin yarinyarsa budurwarsa yace za a matni shaykhan wa lastu bi shaykhin innama ash-shaykhu man yadubbu dabiba ita wai ta doke ni tsoho ne to ni fa ba tsoho ne ke ba ai tsoho wanda ke abin nan ke rarrafe a ƙasa shi a tsoho mai tafiya da kyar da kyar haka yana dan eh ko ba shi ne tsoho ba to ka gani za'amatni shaykhan walasu bi shaikhin ita ta doke ni tsoho to irin wannan za'ama muke nema babu ta qur'ani ke hmm bal za'amtum Allah ya ba sallahu eh wani na kawo ta ko ba okay to to wa ya kawo aya babu yazumuna annahum amanu to wannan yadda yayi suna da awar wasu sun yi imani to ba wannan za'ama ake nema ba za'ama ta ma'anar za'ama ta da ke dauke da ma'anar yaqini sun tabbatar ko suna da yaqini ko sun dauki kaza haka yake to wannan su ake kira a fa'alul qulub sau da haka bibiyar su a tantance ma'anonin shi su zai taimaka ka fahimci larabci kuma ka fahimci abin da aka faɗa kun ga wannan shi ke kawo a fassara aya ba daidai ba a fassara hadisi ba daidai sai a samu ishkali wa yaqbuhu al-ilgha'u in ja'at uwal wa yaqbuhu ya munana a larabci al'ilga'u a yi watsi da aikin a fa'alul kulub ita zanna da akwatuwa in ja'at uwal inda sun zo farko mana akwai malaman da ke ganin duk wannan a fa'al da aka ambata to in sun zo ba za su yi aiki ba sai a yi jifa da aikinsu misali zanantu zaidun ƙa'imun za ka ce ba zanantu zaidan ƙa'imun to amma wannan yana da muni yana da muni al'afsa shi da ka ce zanantu zaidan ƙa'iman amma wasu an ji kaɗan daga cikin laraba masu ilga'in amalu zanna to shi ne ce amma da sharaɗi in sun zo a farko in suka zo tsakiya to wannan ba da yi muni ba kamar misali ka ce ne kamar misali ne zaidun zanantu ka'iman wanda ya halatta ka yi ilga'in aikinsu zaidun zanantu ka'im to anan sai zanzan da ba ta aiki kenan tunda ta zo tsakiya amma inda ka fara kawo ta farko to al'ahsan shine ta yi aiki wa ulliqat haisu musaddirun fasal sannan ana rataye zannar ‘yan uwanta ana ta'aliƙinta me ma'ana ta'aliƙinta shi ne a lafazi ba za ta yi aiki ba amma ma'ana kuma za ta yi aiki a ina shi ne ya ce haisu musaddirun fasal lokacin da aka samu harafi ko wata kalma wadda haƙƙinta a fara magana da ita a buɗe magana da ita to sai ta rabe tsakanin zanna da kuma ma'amulanta to anan sai a rataye ta kawar misali kace zanantu eh zanantu eh ma zaidun qa'im zanantu ma zaidun qa'im ko zanantu la zaidun qa'im to da ma annabiya da la lamul ibtida duk wannan haƙƙin su a fara magana da su ko zanantu kaifa zaidu ko zanantu aina zaidu aka shigar da adatul istifham ko abin da ya kama da wannan to duk sanda aka shigar da abin da yake haƙƙinsa a fara magana da shi aka rabe zanna da kuma ma'amulanta to a wannan wuri sai a rataye ta ba za ta yi aiki ba shine ma'anar ta'aliki amma fa a ma'ana za ta yi aiki in ka zo li'irabi to za ka yi al'irabul mahal zanantu la zaidun qa'im la zaidun din nan mubtada ne za ka ce fi mahalli nasb eh mubtada ne amma kuma fi mahalli nasb don da za ka yi adafi to kuma za ka kawo shi mansubun misali da cewa kai zanantu la zaidun qa'imun wa amran ƙa'iman ba za ka ce wa amrun ƙa'imun ba sai dai wa amran ƙa'iman duk da shi zaidu kaya mai rufa saboda lamu liftida zanantu la zaidun ƙa'imun wa amran ƙa'iman ba za ka ce wa amrun ƙa'imun ba wannan shi ne ma'anar ta'aliki shi ne al'ilga'u lafzan wal'i'imalu ma'ana a lafazi ba ta yi aiki ba amma a ma'ana kuma ta yi aiki shi ake kira ta aliku zanna to wannan duk sanda aka shigar da musaddirun fasal wanda haƙƙinsa a fara magana da shi sai ya zo ya rabe tsakanin zanna da ma'amulanta shi almuktada da khabar din to shi kenan sai a rataye ta a lafazi to sai a rawa akhwatuha akwai ara da ‘yan uwanta. Ara ba ra'a ba kun san mun yi ra'a ko? To akwai ara. Eh? Ya ce, Addi ila salasatin ko? Kalisafa ila salasatin zuwa ga mafi'ulai guda uku. Dami shi ne ya ce, Amba ma'ana an ba da aro da a alama kun san mun yi alima ko to akwai a alama akwai nabba'a shine nabba'a akwai nabba'a sannan akwai akhbara akwai akhbara sannan akwai khabbara khabbara bi tashdidil ba' to su kuma waɗannan ayyuka suna yin nasba ga mafa'ulai guda uku kun ga su sun wuce sun wuce zanna ita zanna za ta yi nasaba ne akan mafa'ulai guda biyu al-mubtada wal khabar to amma su waɗanga sai ce kali zafa musu mafa'ulai guda uku guda uku amba amba ina misali amba eh a'a amba an kace amba'atu zaidan khalidan kariman amba'atu zaidan khalidan kariman na sanar da zaidu cewa khalidu mai kyauta ne shi da abin da ake nufi kaga amba'atu زيدا المفعول الأول خالدا المفعول الثاني كريما المفعول الثاني ko ka taba ganin fi'ili mai nasaba ga mafuli uku ba to yau ka gani ko ka gani sai fi'ili na biyu ara ara shi kuma ina misalinsa a ara a a ba ita ba shi eh a a aha wakara ta ma'ana ilimi ce amma tare da ta'adiyya misali araitu zaidan khalidan fadilan araitu zaidan khalidan fadilan na sanar da zai da cewa khalid mai falala ne ni ni sanar da shi kaga araitu zaid al-mahul al-awwal khalid al-mahul al-thani fadilan al-mahul al-thalith sai a alama a alama ina misali a alama hmm? hmm? a'a ba ita ba ce eh? a alama a'a bai yi ba eh eh a'a a alama zaidun amran amran muntalikan alama zaidun amran eh yayi bai yi ba mabuli biyu ne to ina na uku ina na uku kun yi shiru a alamtu za ka ce a alamtu zaidan amran munfalikan a alamtu zaidan amran munfalikan to sai na ba na ba نباع أه. من أنبعك هذا تينا مفعولي براو eh to ai sai an fitta mabulan guda uku misalin yayi amma ya zamu yi mu fitar da mabulan qala nabba'a nabba'a niyal Aha. To ina ba ku To ayi kokari a fitar da su. Nabbatu Zaidan Aha. Hindan qa'imatan. Sai akhbara. Akhbara. Ina misali akhbara. أخبرت عمرا زيدا مسافرا وجالسا سي خبر خبر بتشديد الباء خبر خبر خبر هنا مثال خبر خبر خبرت ال خبرت ال خبرت طالبا أها كتابا نافعا خبرت طالبا كتابا نافعا تدوين أفعل ليكاو مفعولي أكو سكين كوان نفس دوان لك كاوتو كتبتت سيكالا لبو مي مفعولي قداو ko zahira ko kuma takadiri su ne afa'al waɗanda suka fi ta'adiyya sama ga kowane fi'ili asali fi'ili ya yi ta'addi ila mafa'ulin wahid wani ya yi ta'addi ila mafa'ulin ila mafa'ulaini wani ila salasatu mafa'il to wannan su ne hukunce-hukuncen al-mubtada da al-khabar da kuma nawasikh an-nawasikh nawasikhul mubtada da labari wani darasi in mazo za mu tashi alfa'il wa na'ibu fa'ili da kuma na'ibinsa shi ne darasi na gaba insha Allah ta'ala yanzu mun gama magana akan mubtada da labari da hukunce hukuncensa da kuma afa'al da ke shigansa tun daga inna da akhawatuha ko sannan me la allati li nafi al-jins kana wa akhawatuha ma al-hijaziyya أفعال المقاربة زن وأخواتها أرى وأخواتها قدانا وكينا إيه ترى guda bakwai to wannan suke shiga ga mubtada su canza mai hukunci Allah ta'ala ya samu dace nan za mu tsaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته